بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma bari yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ja rayuwar mu ya dawo mu ya kamu wannan yini mai tarin albarka wato yinin lahadi wanda yau yayi daidai da 23 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 443 daidai da 24 ga watan april miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu da iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a dararen wannan wata mai albarka wata ramadan wanda wannan kuma shine darasinmu na 23 daga fara shi wannan azumi zuwa yau insha Allah muna cikin suratul a'raf zamu tashi aya mai namba ta 175 in Allah yadda na'am malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
ita wannan aya mai namba ta 175 jiya mun fara fassara ta ba mu kai ƙarshe ba lokaci ya cin mana yau za mu sake maimaita ta insha Allah Allah ta'ala yake faɗi cewa watul alaihim nab'allazi atinahu ayatina ka karanta musu labarin wannan wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi aya daga cikin ayoyinsa ai ka karanta wa al-yahud li ya'rifu haqiqata sidikuka fi da'awa annubuwa ka karanta wa yahuda domin su zamto sun gaskata ka akan da'awar da kake faɗa ta annabta au alan nasi litta'iz ko ka karanta wa mutane labarin wannan bawon Allah domin su azanta allazi atainahu ayatina Allah da kansa yace ya bashi ayoyi daga ayoyinsa fansalaka minha mukhruj bi kufrihi sai ya zare jikinsa daga ayoyin ya ƙi aiki da su ya yi kafirci kama takardar hayya min jilliya kamar yadda miciji yake saba yake barin fatarsa a waje wahuwa bal bal an bil ba'ura shi ma bal abakar mamun gumi ana haka yi bada bil am ko bal an bil ba'ura kamar da wannan tun daga abdullahi dan abbas kamar yadda muka bada ajiya min ulama ibani isra'il shi wannan bawan Allah iya cikin malaman cikin banu isra'il in harafa ba'dal huda bayan ayoyin Allah sun zo masa ya fahimci gaskiya sai ya juye kuma ma'ana bayan ya gane gaskiya sai take bayan gaskiya ta bayyana gare shi sai ya ki aiki da gaskiyar sai ya rikide ya koma cikin jahilci da gargajiya shi ne maliki cewa in harafa ba'adal huda an ayati la bayan ayoyin Allah sun bayyana gare shi sai in hirafi ma'ana ya juya musu baya karantar wasu da umarnin su baya ne fakana fi mutanawilin nazrihi wa fikrihi a kullum iya aiki da nazari da tunani ya bar ayoyin Allah da wa'ayi walakin in salaka minha wa ta'ari ko wa ta'ara ya zare jikinsa daga ayoyin ya tsiraita dama da ɗan adam mutuncinsa ƙimarsa addini duk mutumin da ba shi da addini to tsirara yake tafiya ba shi da wani mutunci domin shi da dabba kusalle ne malike cewa wattaba alhawa ya bi son zuciya walam ya tamassak bil misaqil awwal bai yi riko da alƙawarin da aka yi da Allah da shi ba wala bi ayati wala bi ayatin hidayat bai kuma yi riko da ayoyin shirya ba fa adba'ahu shaytan iya kin aiki da gaskiya bayan ya santa sai shi dan ya kulla abuta da shi fa adrakahu khisara qarinahu sai shi dan ya zama abokinsa ta hina suna tafiya tare kuma duk inda shi dan ya zama abokin kasa inda zai kai ka fa kalim dal gawi sai ya zamto daya daga cikin halakanku alhalikina bayan ga ilimi rashin aiki da ilimin sai ya zautu ya sauɗo cikin halakakun mutane a fahimta to kun ga wannan kamar abin da nake faɗa a ji shi ne a kullum shiɗan ya fi aure ya tare a mutanen kirki musamman mutanen da suke da wata riko da da'awa shiɗan baya barinsu sai sun dage amma mutane waɗanda suke shashashu ne mutanen banza to shi ɗan ya riga ya mallaki su kudin aljihunsa ne amma duk wanda ya ce zai ilimin addini zai koyar da al'umma to ba wanda shi ɗan yake yaƙa kai tsaye ka masa domin iya rage mai mai bayani iya nuna wa mutane kare bi shi kara bi shi iya nuna wa mutane illar binsa ba shi da wanda zai yi haƙa gaba da gaba kamar waɗanda suka ce za su yi da'awa a kan abi Allah abi suna an bai fitar nan to kunga shi wannan ya yi ilimin ba ilimin ba ne ba shi da shi amma shi ɗan ya kimsa masa kada ya aiki da wannan ilimin ya sanya son zuciyarsa da tunaninsa a gaba ya mai jagora da ya bar ayoyin Allah ya bi son zuciya sai Allah ya yi watsi da shi sai shi ɗan kuma ƙulla abuta da shi ƙarshe shi ɗan ya jefa shi a halaka an fahimtar nan hadisi ya tabbata da zai ƙara fito mana fili da wannan saƙon cikin aya hadisi gaba horaira Allah ta'ala ya ƙare da shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon mutane uku da za a jefa su a wutar jahannama gobar kiyama salasu nafrin awwalatul kafina da jahannam farkon mutane uku da za a fara jefa su a wuta inji manzon Allah na farko sai ya ce akwai malami malamin addini wanda ya yi ilimi ya karanta ya karanta sai dai illar shi ɗan ya zo ya sa masa san gwaninta a karanta ba da san burgewa da san a ce sai su za su wannan kuma kishiya ne ga Allah shi ɗan ya kimsa masa wani a rasa duk abin da zai yi da alfahari da isa da ziga a ziga a ji daɗi to idan an je kiyama sai Allah ce wane kana cikin da na bawa ilimi a duniya sai ce eh Allah ka ba mu ilimi alhamdulillah sai ce me kai da iliminka sai ce Allah na karantar na karantar da al'umma sai Allah ya ce dan wa ka karantar sai ya ce Allah dan kai na karanta sai Allah ce kazzabta ƙarya kake ba da ne kai ba kayi dan a ce ba ya kai kayi dan a yabe ka to an yabe ka a duniyar ka ji daɗi saboda ka baka da komai a gona manzon Allah ya ce sai a sa mala'iku su kora shi gidan wuta kaga wannan a ba hore da yake cewa duk lokacin da zai karanta hadisin sai ya suma domin tsoron da yake ji da irin makircin da shaidan yake bazawa akan iyaye malamai da yan uwa abokan dawa daga ya kim soma cewa idan ka birge idan gwaninta to ya gama da kai a kullum idan munasaba ta zo irin wannan har cikin kutubobinmu a dab da azumin nan nayi wata kutuba wanda nake jan hankalin yan uwa ɗaliban ilimi da malamai game da tahajjudi da tarawih sai a hankali don duk wanda aka kimsa mai son burgewa da rera karatu don aji ya iya ya zama gwani iya da tilawa ya kuwa ne ya kuwa ne to laifai da damun Allah duk yadda ake samun darajar karatun alkur'ani in dai wannan manufar ce a ranka don a fito a dinga sharhin bayan labarai ai da ya kama sallan na raka a hudun farkon nan ko raka ashirin kazan nan ai wannan ai kaza kaza kaza ka ji wannan ka ji daɗi a ranka dama dan haka yi to Allah ya sallame ka kuma shaidan ya kulla abuta da kai wannan iya cikin hadarin rayuwa wanda ci dan iya sininnin iya shigo ya raba mutanen kirki da Allah ya raba mutanen Allah da Allah haka yake sai an dage da taka tsantsan abu biyu su ne maganin shida al-ikhlas yi dan Allah baka bukatar aibe ka kuma ko an kushe ka inda dan gaskiya kake ba za ka daina ba to irin wannan sun sun fi karfin shari'a tunda ya faɗa da bakinsa illa ibadaka minhumul mukhlasin bayan ka masu ikilasi sun fi ƙarfi na ba ni ba su ka daure ka sabarwa da kanka yi don Allah Allahn da ya ce a yi don shi kai ba don kowa kai ba ko a yaba ko kar a yaba ka duk ɗaya ne abunka to inda Allah ya ma arziki da ikilasi to Allah ya ma arzikin fi ƙarfin shari'a amma duk mutumin da yake son zaga iya so a ba shi labarin kansa ce ka aiwa na abin nan in ba irin kowa zai yi wannan ka ji kana jin daji kana gida kai to shi ya shigo ka ai ta kafa zan ayi hankali na biyu manzo Allah ke cewa za a zo da jarimi wanda ana yakin musulunci da kafirci na gaskiya ya fita ya sara a sare shi ya sara a sare shi har ma ya faɗi ya mutu a kiyama Allah zai kawo shi gaban sai ce wane na raya ka na baka lafiya da ƙarfi har yaƙi kai ya ce Allah na yi amfani da ƙarfi na na yi yaƙin addinin musulunci don tutar musulunci ta ɗaukaka sai Allah ya ce don wa kai wannan yaƙi sai shi Allah don kai ne sai Allah ce ka zamta ƙarya kake ba don ni kai ba ka yi don a ce ma jari ne don a ce irin kusa daukai ne don wannan kai kuma ka yi an yi amfana ka ji daɗi saboda kai ni ba komai da zaka samu a gona shi ma manzon Allah ya ce za a sa mala'iku su kora shi ta na ukun shine mutumin da iya da dukiya a duniya yayi amfani da dukiyarsa wajen ainihin taimako na marayu da da gine-ginen alheri da masallatai da makaranti da kaza da kaza da kaza amma yayi wannan ne dan a ce yayi don al'umma suna yabansa baya shi ai in kaga an gina masallaci wani ai sai alaje suwa ne ai kaza kaza ai suwa ne to don wannan yayi kuma an faɗa ya ji daɗi shi ma Allah zai tsaye da shi ce wani na baka dukiya a duniya wannan dukiyar mai kai da ita sai ce Allah ai na taimaki kaza na baya da kaza na taimaki kaza sai Allah ya ce dan wa kai sai ce dan kai ne Allah sai ce ka zabta ƙarya kake ba da ni kai ba kayi don a ce baya kai kuma an faɗa kaji daɗi saboda ka baka da kuma ya gura waɗannan mutane uku mazan Allah ce wuta ce za ta fara karyawa da su a gobar kiyama kaga hadda malamin addini hadda jarumi a fagen yaƙi wanda ya mutu a shahada har da mai kuɗin da yake ɗauko kuɗin sa ya bazar fi sabilillah amma zuciyarsa dan aibe shi yake kun ga wani iya cikin tarkon shida sai an yi a hankali to kaga shi wannan wanda aya take ba mu labarinsa malami ne tunda har Allah ya ce ya ba shi ilimi amma shi dan ya kimsa masa son aiki da ra'ayi da son zuciya aiki da ra'ayi da son zuciya sai Allah ya yi watsi da hishe ce shi dan ya zama abokin shi shi kuma son zuciyar nan hatta annabawa Allah bai basu ba iya ja musu kunne game da son zuciya Allah ta'ala ke faɗa game da annabi Dawud alaihi salam ya Dawud inna ja'alnaka يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق نعم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى مم.
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله مم.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد مم.
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allah ta'ala ce ya Dawud ya Dawud alaihi salam Allah ce inna ja'alna khalifatan fil ard mu ne muka sanya ka zama khalifa a bayan ƙasa muka turo ka muka baka manzanci muka baka annabta sai Allah ya ce musa fahkum bainan nas bil haqq Dawud kai wa mutane hukunci da gaskiya Allah yake bada masa kai wa al'ummar ka hukunci da gaskiya wala tattabil hawa karka bisa zuciya fayyudillaka an sabilillah idan ka bi son zuciya zaka bata daga hanyar Allah annabi ne ba Allah ki faɗa masa wannan kar ka bi son zuciya kana bin son zuciya ka bata ba kai ba hanyar Allah innal ladzina yudilluna an sabilillah waɗanda suka bace mawa hanyar Allah ta gaskiya lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani game da abin da suka manta zai faru a ranar kiyama game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa wal in tabata ahwa'ahu ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah ya ce wal in wal in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi da dai a ce za ka bi son zuciya bayan abin da ya zo ma na ilimi to malaka min Allah min waliyin wala nasi ba ka da wani mutuncin al'amari ba ka da masoyi game da Allah annabawa fa Allah yake kiransu yake faɗa musu wannan ku yi hankali da son zuciya zai batar da mutum daga hanyar Allah wa man azlamu mimman ittaba'a hawahu bighayri huda min Allah Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya fi son zuciyarsa game da abin da Allah ya yi son zuciya ne ke mai jagora ba aya ba hadisi ba wannan iya cikin batattu azzalimai inji Allah subhanahu wataala domin hadarin bin son zuciya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya yawan maimaita wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min min munkaratil aqwali wal af'ali wal ahwa' اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء إيش الله إنا روقانك إنا نمان تسرينك daga munanan maganganu da munanan ayyuka kuma da san zuciya manzon Allah iya neman tsarin san zuciya a gun Allah amma yanzu al'ummar mu da yawa san zuciya ake ka san abu ba gaskiya bane bai dace ba amma sai san zuciya ya fusge ka ka yi hukunci ko ka yi naɗe ko ka diddai gashi da dai rayuwar ta koma son zuciya yake bi to duk mutumin da yake biyan son zuciya to shirin ya kulla abuta da shi kuma in shirin ya kulla abuta da kai ƙarshen hukumar wuta ce kuma allah zai yi watsi da mutum allah ta ya tsare mu aya ta gaba da
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ta rake cewa lau shi na damun so so na mashi'a kenan so na kaddara larafa ana hubiya ai da mun daga darajar sa sanadiyar wani ilimin da muka bashi ila manazilil ulama al'amilin da mun so in ji Allah da mun jefa ya cikin malamai masana masu aiki al'ulama al'anilin malamai masu aiki ba malamai da ba sa aiki da iliminsu ba malaman da ba sa aiki da iliminsu to babu shakka shaɗan da jagoransu malaman da suke aiki da iliminsu su ko mu'azu bi ne jabal ne jagoransu a gobe alkiyama haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ana ganewa ga littafin shehu usman dan fodiyo Allah ya masa rahama wa taqatul ikwan wanda ya dinga magana akan ulama usui ulama usui ulama usui yayi maganganu da yawa akan miyagun malamai tun a lokacin iya raye fa shekara 100 ne da rasuwa tun iya raye ya dinga magana da miyagun malamai to kuma yanzu abin da ya gaba malami ne zaka ji ya fito har a mimbarin juma'a iya faɗar magana da kwaman man ma ya san san zuciya ne ziga wani ne ko kushe wani ne an bar asalin mimbarin yadda mai gida ya bari sallallahu alaihi wasallam a yi da'awa a faɗakar da mutane a faɗa musu gaskiya babu san rai babu san zuciya wa'ansu da yawa sun saba mawa karantarwar manzon Allah wajen hawa mimbari ko wajen hawa kujerar ta'alim ko koyarwa duk san zuciya ya bebe wannan ku in dai san zuciya ya shigo har gunda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce to magana ta lalace ku ba inda za a je a samu gyara babu shi a dinga ziga mutumin da bai dace a ziga shi ba a dinga kushe mutumin da bai dace a kushe shi ba a dinga wani abu kamar fadanci fadanci a matsayinka na malamin addini Allah ya baka daraja fiye da kowa duk wani a duniya wallahi bayan kai gibi a zamanin ka inda ka tsare mutuncinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar anan Allah ya bar shi da a ce da wata hanya mafi wannan daraja da manzon Allah ita Allah ne bar shi an gane da kyau kuma kowa zai iya zuwa wannan duniya in ya haɗa tsautsayi abin da ake girmama shi a kansa ya kubuce ba mulki bane da kudi nawa aka yi wanda mulkin ya kubuce a hannunsu nawa aka yi wanda kudin ya zare a hannunsu babu amma akwai malamin da za a ce da malami ne amma yanzu jahili ne za a samu duk masifar yan fashi da yanki da nafi in sun kama malami za su kwace mai iliminsa sa kwace mai kudi da waya ne da sauransu amma ilimin ka iya gunka yi kamar lokacin da ibn hazam al-andalusi aka kona mai labararansa yahudawa suka kone shi a can wajen karni na takwas zuwa na tara da yake fasihi ne fatsin ne duk abin da ke labararansa ya haddace shi a kan shi ya zo yake cewa in ta harikul ƙirɗasa la ta harikul da zai ta dammana wal ƙirɗasu bol huwa fi sadri na ishu ma'i haitu sakallar raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yazhabu in azhab wa yadburu fi qabr yake ce ba kun kone labarari ba kun kone takaddu ai ba ku isa ku kone abin da ya haddace takaddu ba iya kirji na nan bal huwa fi sadri na ishu ma'i duk inda nake ina tare da shi lai bacci da tashi da ilimi na in nazo ya zo in na tafi ya tafi hasali ma da ilimi na za a bari na bakabari na ba za a gaje shi ba wanda zai sace mu to wannan iya cikin daraja da kimata ilimin addini kowa zai iya sauka da kujerar sama da kai nawa ake yi karewa ga sarakuna nan da da an sarki yawo kujerar sai dai mutuwa amma yin siyasa ta zo ta sa ana kwabe su da a cewa na sarki ne amma yanzu ba sarki bane kuma iya nan ya yi gudun hijira ya je kaza ya je kaza ya je kaza balantana su yan siyasa dama ran da kawo kasar da za ka sauka dama ran da kawo kasar da za ka sauka an fahimta to amma shi malamin addini for life ne ba in kaga ba a ce mai malami wata mutuwa ne duk guguwar zamani za ta zo ta fita bai shi kuma har yanzu nan har yanzu al'umma mafi rinjaye Allah ya sanya musu sanya kimar malaman addini a ransu ko 'yan iskan gari masu yawo da shilisho da ganye da taba wallahi in sun ga malamin addini suna da son nasa duk abin da suke inda sun ga malamin adiyo da rike mutuncinsa wallahi suna sakin abu ba sa yi to kai da Allah ya ma wannan kima kifaye a ruwa suna ma addu'a mala'iku suna ma addu'a Allah iya jinjina ma Allah ya da tabbatar da kan cewa inna ma yakasha Allah min ibadi ulama daga cikin bayinsa waɗanda ya tabbatar suna jin tsoron su ne malamai amma sauran duk lalime ne amma tabbas haƙiƙa malamin addini wanda yake aiki da iliminsa to Allah ya ce iya tsoronsa wannan tabbas ne Allah ne ba da wannan shidar amma kai lalime kake yi Allah bai tabbatar ba saboda ka malamin addini suna da kima suna da daraja darajar da ba za ta faɗo a ɗan ƙanƙanin lokaci ba amma kash abin takaici abin haushi wani wanda jahilin gabar da yamma ne sai ya zo a kansa ko a kan ra'ayinsa sai ga malamin iyali mai juyawa gaskiya baya ba daidai bane wannan cin amanar ilimi ne cin amanar ilimi ne Allah ta'ala ke cewa walau ina la rafa'nahu biha da mun so da mun daga darajarsa ya fada cikin malamai masu aiki da iliminsu amma sai dai kashi wata ba hawahu sai ya fi son zuciyarsa yake aiki da ilimin da muka bashi walakin na hu'akala da ilil ardi sai dai mala wa sakar ilil ardi ya karkata ya zauna a bayan ƙasa ya yi aiki da ilimin da muka bashi ai a duniya wa mala ilaiha ya bi duniya ya karkata wajen duniya wata ba hawahu ya bi son zuciyar fi da awatihi a cikin da'awoyinsa duk abin da zai faɗa son zuciya zai faɗa ba aya zai jawo ba hadisi ba sai Allah ya ce fa masaluhu misalin irin wannan wajen rukujewar daraja da ya faɗin wawar a ƙasa sai Allah ya buga misalinsa da kare kare iya cikin dabbobin da Allah ne ya halice su amma suna da wuta na ƙasa a rayuwarsu famathalhu ka masalil kalbi Allah ya ce misalin irin wancan malamin da ya san gaskiya ya taki ya bi bayan ƙarya da gangan sai Allah ya ce kamar kare ne in tahmil alaihi yalhaq idan ka dausan da ka kore shi ba zai daina zazzago da harshen sa iya lallagen nan ha ha iyaye iya fito da harshen sa wuce aw tatruku yalhas in ma ka kyale shi baka kore shi ba to ba zai daina zazzago da harshen sa waje ba mummunan malami a wajen da'awa da san zuciya sai Allah ya buga misalinsa da kare in ta hamil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz sai Allah ce zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina wannan misali ne ɗaya daga cikin misalan da yake hawa kan waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin mu inji Allah faqasu fil qasasa Allah ya cika kissanta musu kissoshi ka ba su labarin Qur'ani akan yahudawa da waɗansunsu la'allahu mai tafakkarun ko hakan zai sa tuntuntuna su bi Allah su tsare dokokin zamto masu tunani alkai aya ta gaba da Allah ce sa'a ma'ana bisa ya munana yayi muni matsala ƙaunin ladina kazzabu bi ayatina misalin da Allah yake bugawa na waɗancan masu ƙaryata ayoyinmu Allah ya ce wannan misalin ya yi muni a kwatanta mutum a cikin mutanen ma malami a cikin malaman ma wanda Allah da kansa ya ce ya ba shi ilimi amma a kwatanta shi da kare kaga wannan misali ya yi muni misali bai ba son zuciya da shaidan ya jawo ya ya samu in hidatsi daraja darajar ta yi ƙasa daga mutum malami mai daraja mai kima Allah ya buga misalinsa da kare an fahimta nan to shi Allah da kansa kita wannan misalin ya yi muni wanda yake misaltuwa kan waɗanda suke karyata ayoyinmu in ji Allah ya ce wa an fusa kanu ya zilimun amma duk da haka kawunan suke zalunta ba Allah ba ne zalunce su bi ta wajen karyata ayoyin li'anna wa balihi la ya takattaɗuha domin shi narkon azabar ba zai kuskure su ba fayyaku da bi zalika zalamu an fusahu saboda haka sun zalunci kawunansu domin a lahira su Allah zai yi wa azaba bayan kuma irin tozartar da Allah zai musu a duniya a kan sun san gaskiya kuma sun taki daga cikin da'awa irin ta ahlus sunna wal jama'a malamai suna cewa dukkan da'i wanda ya nassamta kansa a ahalus sunna wal jama'a masu kira kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ta inda za ka gane shi daga cikin alamomi akwai tafizul haq akwai tsage gaskiya duk inda gaskiya take ko akan waye ko akan suwaye zai bada gaskiya amma kuma duba da mutuncin mutane ba ci mutunci ba kama sunan mutum ba habaici ba kaza ba kaza babu wannan amma in dai gaskiya ce an zo layin yan riba dole a yi magana an zo layin mazinata dole a yi magana an zo layin zalunci dole a yi magana an zo layin magulmata masu hasada munafirci dole sai an yi magana a nan gun sai an karanta an yi wa mutane bayanin abin da Allah ya faɗa amma habaici da wani guga zana da wani kama suna wannan ba aikin malamin suna ba ne amma ka dinga karatu da dalilai da kuma gamsar da al'umma irin laifin da suke aikata Allah ba zai bari ba to wani iya cikin tsarin da ake gane da'awar ahlus sunna wal jama'a kama sunayen mutane akan mimbari akan kujerar da'awa da zagi da habaici da kushe wannan ya saba wa manhajin ahlus sunna wal jama'a ba tsarin su bane in ma mutum iya nassanta kansu da shi to wannan ya dauko wani manhaji ba nasu ba yayi aran layi ba nasu bane an fahimta nan to Allah da kansa yake cewa misali ya munana misalin da yake gaskatuwa kan masu karanta ayoyinmu masu zaluntar kawunansu na'am aya ci gaba da من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Allah ya ce man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirya shine shiryayye Allah ka samu cikin shirye bayinka ai man yuwafiqihu Allah duk wanda Allah ya datar da shi ilal imani bi ayatihi a ce Allah ya magam da katar kana da imani da ayoyin Allah wal amalu biha da aiki da ayoyin Allah bi duni taharifin wala tagayir ba tare da karkacewa ba da baudewa da canjawa fattuftaha bi zalika basiratihi kuma hakan iya sa basir dan adam ta karu dukkan mai da'awa ko malami da yake kwatanta aiki da abin da yake karantarwa to fikirarsa basirarsa hikimarsa Allah da karama ita kuma wannan yayi daidai da irin yadda sahabbai suke koyar karatu a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab yake cewa idan mun zo koyan karatu gun manzon Allah ba ma wuce aya goma idan ya koya mana aya goma ta alqur'ani sai mun je mun iya karatu mun nana ta karatu mun haddace mun san fassarar mun san ma'anonin ya ce hatta aikin da ke cikin ayoyin sai mun kawai mun aikin duk abin da aya ta ce a yi sai mun aikata aikin shi aiki da ilimi iya ƙarawa ilimin albarka kuma iya ƙarawa wannan malamin fakira da basira Allah iya wanke masa kwakwalwarsa amma ilimin da ba aiki da shi san zuciya ya baibaye shi to a kullum ga ilimin amma bai da tasiri ga karatun amma ba shi da kima ga karatun amma ba a ganewa ba a fahimta to son zuciya da bin shi dan iya jawowa masu dawa irin wannan a yi ta tuki a gudaya amma tarin ilimin kan gashi nan rashin aiki da ya jefa irin wannan matsalolin sun shiga akwai wani sahabi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je gidan wani sahabi dan uwansa yayi sallama aka amsa ya ce da shigo ya nemi izinin shigowa bayan an sallama sai aka ce a'a a kare shigo ma'ana mai gidan da ya ba shi izinin shigo ba sai ya dawo gida yake ta murna iya ta jin daɗi har matan suke cewa na lafiya sai ce wallahi yau ayan Allah ta yi aiki a kai na daɗi nake ci domin Allah ya ce idan kun je gidan mutum kun mai sallama kun nemi izini ya ce ba yanzu ba sai an jima Allah ya ce ku juya wa in kila ku murju farju huwa azkalaku yace aya yau ta yi aiki a kai dadi take shi amma yanzu kai ba ka je kai sallama gidan abokin ka ya ji mure da kaji tasa ka ce ya in shigo yace a ko ba yanzu ba ai ranan wuni zaka yi kana mita wani ai ya wulakanta ni me nake nema a gunsa har gidansa na je yace ba yanzu ba to sahabi amma haka ya ji dadi domin aya ce ta ce haka har in mutum ba shi da lokacinka kuma bai tsara lokacin da kai ba ya ce awa da ya haƙuri ba yanzu ba sai an jima ka tafi ba mita za ka yi ba ba ƙorafi za ka yi ba haka Allah ya ce domin ɗan adam mai yanci ne mai imani mu ne muke sakaci da lokaci ba musamman ta basu bane an fahimci wannan Allah ta'ala ke cewa a man yahdihi Allahu huwal muhtadi duk wanda Allah ya shirya ya mai mawafaka da imani da aiki da ilimin da yake da shi to babu shakka wani shine shirye ya bi dukkan koyarwar da manzon Allah ya koyar fa huwa al-muhtadi haqqan mai aiki da ilimi shine mai shirye da tabbas alwasil sidqa wanda gaskiya tana saduwa alladhi ya'rifu wa yaqbalu dalail alhuda wanda ya san shiriyar kuma iya bin tafarki shiriya fil risalat a cikin irin abin da Allah ya turo manzani da shi fa huwa al-muhtadi haqqan shine shiriye tabbas wanda ya san hanya kuma yake bi wa yasiru ala sirat iya tafiya kan tafarki madaidaici amma Allah ya ce wa man yudlil duk wanda ya bata kun ga hikima ta Allah can an ce man yahdillahu sai a kawo fa'il shine Allah amma nan da yake aiki ne mai muni Allah bai kawo sunansa ba wanda Allah ya shirya shine shirye wanda ya bata ba a ce wanda Allah ya batar da shi ba domin ka'idar alkhairu kulluhu lillah wa sharru laysa ila Allah shi Allah alkhairi yake jingina masa ba a jingina mai shari duk abin da ya same ka da shari kai ka jawo kanka abin da na alkhairi kuma Allah ne baka Allah ya ce wa man yudlil duk wanda ya bata ko aka batar da shi fa ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne taɓaɓɓu wanda batan ya jawo musu asara a gun Allah wallazi yasiluhu Allahu la yaftaha qalba irin sa ne wanda duk ayoyin da za a karanta masa zuciyarsa ba za ta budu ba ayoyin ba za su mai hidima wajen gane imani ba ba za su mai hidima wajen gane shari'a ba zuciyar ta dafe ta ta lalace ta ki karbar gaskiya to irin wani shine hasara ta duniya da lahira kasirar duniya wal akhirah a ce mutum an karanta masa aya an karanta mai hadisi ya ƙi aiki da su to babu shakka taɓewa ta tafi da gare shi a duniyarsa kuma ta lahirarsa Allah ta'ala ya tsare mu na'am
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يتشي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حقيقة من حالة تروى وتر جهنم من حالة تدون وتر وأن اللام دين كما اللام لنا ملكا waɗannan halittu in ji Allah wuta ce ta mallake su ‘yan wuta ne ma'ana makomansu shi ne wuta an fahimta su halittarsu ma don wuta aka halice su kawai kathiran minar jinnol ins suna nan da yawan gaske a cikin mutane kuma a cikin aljanu ma akwai su da yawa sai Allah yake bada siffofinsu lahum qulubul la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan ba sa fahimtar da su gaskiya da zukatansu irin wanda Allah yi wa kowa wanda mutumin kirki ya yi ƙudure mai kyau a zuciyarsa amma su irin waɗancan mutanen zuciyar babu alkari a ciki babu ƙuduri mai kyau babu manufa mai kyau a irin waccan zuciyar sai Allah ya ce ga zuciyar nan amma ba su hankalta da zuciyar ba sa gani gaskiya walahum a'ayunu la yubsiruna biha ga su da idanuwa amma idanuwan ba sa nuna musu gaskiya ba sa nuni akan abin da Allah ta'ala ya ce a gani a dau izina wajen bin gaskiya da kaucewa ƙarya idan baya nuna musu wannan an fahimta walahum azanun suna da kunnuwa amma la yasma'una biha ba sa jin gaskiya la yasma'una al-ayat wal mawa'is sima'a tadabburi wat ta'az ba sa ji ji na shiriya ji na wa'azi jin da za su fada ku su gane gaskiya su kaucewa ƙarya dama ji dan wannan aka yi mashi zuciya kudiri mai kyau ido ya ga gaskiya ya bi kunne ya ji gaskiya ya dauka waɗannan sinadaran da suke taimakanka a wajen rayuwa to wannan su ne dalilin yi masu in ji Allah ido ya nuna ma gaskiya ka bi kar ka bi cutarwa da abin da zai halakar da kai zuciya ta makudiri mai kyau ka kudire gaskiya da Allah da manzansa a cikin zuciyar kar ya zamto saɓanin wannan ne a zuciyarka in ka yi wannan to ba ka yi aiki da zuciyarka cikin abin da Allah yake so ba hakanan kunnuwa su jiye ma gaskiya kullun jin wa'azi jin nasiha jin alkhairi wanda jin alkhairi zai saka aikata alkhairi jin wa'azin zai saka wa'azantu jin gaskiya zai saka zama mai gaskiya to dan wannan Allah ya ma wannan kunnu so daga ga kunnuwa ba sa aiki da su ga idanuwa ba sa aiki da su ga zuciya ba ta musu aikin alkhairi sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami irin waɗannan mutane masu irin wannan siffar tamkar dabbobi suke tamkar dabba dama a bambancin mutum da dabba shine hankali shine hankali duk mutumin da ba shi da hankali da shi da dabba ɗaya suke duk abin da kake takama da shi dabba tana yi yasa Allah a cikin suratu Muhammad yake kwatanta kafirai tamkar dabbobi والذين كفروا يأكلون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Allah ya ce wallazina kafaru su kafirai yatamatta'una suna jin dadi a fanta ma a holi a ci wannan ai kaza wa ya'kuluna kuma suna ci amma sai Allah ya ce kamata kulul an'am kamar yadda dabbobi suke cin abinci kamar yake ci dabba za ta gane haram da halal dabba za ta gane abin da zai cutar da ita a'a to Allah yake kwatanta cin abincin kafiri da ni'imtuwarsa a duniya tamkar ta dabba ne da ƙarshe kuma ce wa naru masa wallahu mutane ce mako masu kaga ai hankalin da babu shine Allah ya kwatanta shi da dabba duk mutumin da hankalinsa baya mai amfani to layin su ɗaya da dabbobi a wani gumma kwara dabbar da shi domin ita dabba ba za a sa ta a wuta ba a goma alkiyama za a mata hisabi a mai ta kasa shine kafiri da ce ya laita ne kuntu turaba ya ga an mai dabbobi kasa an gama musu abin da za a gama musu su ta su ta kare amma shi an ce kuma ya dawoma a gidan wuta shine kafiri da ce dama shi dabba ne kaga kaskanci ya kai kaskanci a cikin suratul mulki suratul tabara Allah ta'ala ke faɗa mana bayan an sa ‘yan wuta a wuta abinda za su ce wa ƙalu laukuna nasma'u au na aƙilu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id da bakin suka ce laukuna nasma da dai muna ji ai sima a ƙabul mu ci gaskiya mai aiki da ita suna jin ba ba sa ji bane amma jin baya amfanar da su su hau gaskiya su yi aiki da ita ba abin da ba sa ji suna ji amma jin baya amfani da su komai saka ce da jin mu iya amfanar da mu gaskiya abin da muka ji na kuskure mu gyara abin da muka ji daidai daidai mu tabbatu mu roƙi Allah tabbatu haka da a ce mun san mun yi wannan a duniya laukuna nasma'u kenan au na aqilu da a ce hankalinmu yana mana jagora kan mu gaskiya damuna da hankali kuma hankali shine gane abin da zai cuce ka da abin da zai amfani ka wannan shine aikin da hankali ke wa dan adam ka gane abu kaza akwai alkhairi abu kaza babu alkhairi abu kaza akwai amfanuwa abu kaza akwai cutarwa wannan shine aikin da hankali ke wa dan adam to sun tabbatar da cewa jinsu a duniya da hankalinsu bai amfana da su ba da ya amfanar da su makuna min ashabi sa'ir da fa zarto cikin mazauna cikin wutar sa'ira ba Allah ya ma ji ya ma gani ya ma hankali ya dasa ma zuciya to ka sani wannan abubuwan idan ka sake ka yi amfani da su ta hanyar da ya dace to za ka yi nadamar su kasance cewa a jikin gagubar giyama ga dai abin da kafirai suke fada jinsu bai amfani da su ba ganinsu bai amfani da su ba zuciyarsu ba ta amfani da su ba ba amma ba ne kawai don ka shakata ka hole a duniya a'a akwai manufa a yi hasabul insan an yi turka sudan ɗan adam kawai iya ɗauka allah ya halice shi kara zube kawai a'a akwai dalili akwai manufa saboda ka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa da suke taimakon mu wajen rayuwa jinmu ganinmu hankalinmu zuciyarmu mu tafi mu dawo to allah ya mana domin mu kusance shi mu bi dokarsa mu hannu daga cikin hannuwarsa sai jin da ganin da zuciyarsa ma amfani sa kai ka tudu mun zira su kai aljanna to hankali abu ne mai kima an gane ƙur'ani ma yana ba mu labari cewa wa'azin nan da ake yi da nasiha ba mai amfanuwa da yi sai mai hankali afaman ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب afaman ya lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma Allah ya ce yanzu mis- misalin mutumin da ya san abinda Allah ya saukar daga ubangijinka gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne iya karantawa iya ji iya aiki yanzu a kwatanta shi da al'ama shine makaho kafiri kenan da musulmi mai bin Allah da manzansa da kafiri mai bin san zuciya za su zama daidai sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu da yawa azantuwa a cikin mutane su ne masu hankali hankali idan iya amfani to za ka wa'azantu za a gane gaskiya sai Allah ke faɗar siffofin masu hankali ne ke cewa allazi da yufu da bi hadillah الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Allah ya ce su masu hankali siffar da za a gane mutum iya da hankali su ne masu cika alkawari yufu da bi- yu- yufu da bi hadillah suna cika alkawarin da suke da Allah wala yanqudun almisal dukkan wani mai hankali baya warware alkawari ba zai tufka ya warware ba ba zai ce zai yi ki yi ba ba zai ce ba zai yi ba kuma ya yi dukkan mai hankali ba zai wannan ba domin ya san makomar wannan aikin ba mai kyau ba ce mai hankali yufu na biya hadillah wala yanqudun almisal ba sa wasa wasa da alkawari ba sa warwarewa daga nan fa na gaba والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب daga cikin siffofin masu hankali in ji Allah su ne wallazi ne siluna ma'amar Allah bi an yusal suna sada zumunci mai hankali baya wasa da zumunci dukkan mai kula da zumunci ana tsammani iya da hankali haka Allah ya faɗa suna sadar da abin da Allah ya ce su sadar waye ka shawan rabbahu suna jin tsoron ubangiji suna kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya waye khafuna su alhisab masu hankali suna jin tsoron abin da zai faru a ranar hisabi daga nan fa
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة mm.
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Mm.
ويدرؤون بالحسنة السيئة Mm.
أولئك لهم عقبى الدار siffar masu hankali in ji Allah su ne Allah ya ce wallazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim suna haƙuri don neman yadar Allah ashe mai hankali shine ke da haƙuri a yi masa ya ki ɗaukan mataki ya yafi ya kau da kai domin ya san akwai alkhairi a gaba sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamu sala duk masu hankali suna tsaye da sallah duk hankalinka in dai baka tsaye da sallah baka da hankali domin baka san illar rashin tsaye da sallah a rayuwa ba to hankalin ka bai ma amfani ba wa aqamu salata wa atu zakata masu kokarin cire haƙƙin Allah cikin dukiyarsu zakka Allah ce suna da hankali duk mutumin da baya zakka ba wayo bane rashin hankali ne in dai musulmi ne domin bai san illar abin da zai same shi a gaba ba hankali shine zai nuna masa hoton abin a lahira sai ya bashi damar sauƙi nauyin da Allah ya ɗora masa aqamu salata wa atu zakata wa anfaqu mimma razaqnahum masu hankali suna daukar dukiyar su ciyar fi sabilillah ba na dole ba ana neman lada wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya a boye ko a fili masu hankali inji Allah wa yadra'una bil hasanati sayyi'a su ture mummuna da mai kyau a ɓata musu a musu mugunta a musu rowa a hana su su in su samu yi su bayar a zage su su yabi mai zage kamar abin da ya faru da imamu shafi ya lai masa rama ya ji wani mutum iya ta aibata shi iya ta zaginsa sai ya tura ya ce da allah a nemi alfarma wannan mutumin ya zo iya nemansa imamu shafi ya zauna da shi shi da shi ya ce algata malan ɗazun nan na ji wani abu da yake fita daga bakinka game da ni amma don allah ina roƙonka alfarma ya ce me a cikin alfarmarka sai ce don allah har in na cancanci a zage ni a faɗa min bakar magana to don allah faɗa min abin da nake na daina an gane zagin da ake da na ji iya fita daga bakinka ba aibata kare ba ba laifinka na gani ba to amma abin da na yi ya jawo zagin ina so na ji da allah ka taimakin ka faɗa min sai na gyara idan kuma ban cancanci zagi ba ka zage ni ka je na yabe ba Allah ya ma albarka za ka yi wannan waye dira'una bil hasan bin sayyi'a imam al hasan bin ali bin abi talib Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace idan tsautsayi ya sa ka zo kamare shi a bangaren kunnansa na dama haka kawai ka zo kamare shi bai zubar ma ba bai baran ma ba jikan mazan Allah ne ba ya ce idan ka zagayo ka nemi uzurinsa a kunnanka na hagu zai yafe ma ba ma wanda ya jabin ne ba haka imam al-hassan ne fara abdurrahman bin auf Allah ta'ala ya kare da shi iya cikin goman da aka musu albihir da aljanna wata rana iya da bawa sai ya tura bawan kiwon dabbobi da yake mutum ne mai kiwon dabbobi da ya dawo sai abdurrahman dan abu ya ga wata dabba a kare tana yawo kafata ta kare sai ce wannan dabbar laifi ta yi ne ko ta fada gonar wani aka jefe ta kare shi a'a da gangan na karya ta wallahi da gangan ba abin da ta yi aka kawai ne radin karya ta na karya ta kai gaji dan sababi mana ya ce to kayi haka don ka sa ne fishi don ka sa na tunzura a kanka to gaje na yabe ba hasali ma na yan taka daga yau ka daina bauta na yan taka na salame ga dabi wai dara'una bil hasanati sayyi'a kin amma mummuna kamar da mai kyau irin wannan Allah ya ce ba mai irin wannan illal ladina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim duk mutumin da Allah ya taimake shi da wannan siffar to Allah ya so ya ba shi rabon aljanna ne aiki ne ba kankanin aiki ba dan adam yau zalunci ma iya ne ma ya zalunci mutum ballantana kuma a masa ce ya yafe wani faɗani yake tarko yake ka shigo kuma haka bane tarko yake ka shigo amma ga wannan an shiga din an masa amma ya ce ya yafe yasa Allah ce masu irin wannan manyan mutane da gunsa Allah ka ba mu ikon kwaikwaye su Allah ta'ala ka samu dace ina ganin ana mana ishara za mu tsaya nan insha Allah wannan aya ita ma idan mun zo gobe za mu tashi a kanta wala qad zara'na li jahannama kathiran insha Allah Allah ta'ala ya ba mu albarkar alqur'ani ya sa alqur'ani cece mu a duniya da lahira Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya samu na cikin bayinsa wanda ya musu gafara da yantawa da rahama a wannan wata na Ramadan da mu da mahaifanmu da dukkan malamanmu na addini da sauran al'ummar musulmai gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah abin da ya dame mu ku yafi ƙarfi mu a wannan rayuwa Allah ka mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya ka taimaki shugabannin mu wajen yi mana adalci ka taimake mu kuma wajen bin su da da'a cikin abin da ba saban ka bane ya Allah Allah muna roƙonka ka ji kan mahaifanmu ka ji kan malamanmu na addini Allah duk masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su Allah masu yi wa addini mazagon ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala ka mai da kowa gida lafiya a cikin wanda ya zo sauraron wannan alƙur'ani Allah ta'ala ka sa muna cikin wanda suka dace a wannan wata da rahama da jin kai da gafara assalamu alaikum wa rahmatullah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a yau babu tambaya sai dai akwai wani bawon Allah da ya turo da zani ya ce a bawon marayu bukatar da yake da ita yana so malam da yan uwa al'ummar musulmai su sashi a cikin addu'a shine yana so Allah ya shiryar masa da babban ɗansa ya raba tsakaninsa da arna ya shirya masa shi shirya ta gari
to Allah ta'ala ya shirya da wannan yaro kuma akwai makamancin wannan al'amari da wani bawan Allah ya samu imamul hassan al-basri game da irin wannan matsalar yaronsa ne baya jin magana ya kangare ya bujiri shawarar da imamul hassan al-basri ya bashi sai ce wannan yaro naka ka dinga masa mantuman wajen sallah duk lokacin da za ka yi sallar jam'i ka tabbatar iya kusa da kai ku dinga tafiya masallaci daga asuba har isha tare da shi karka sake masa ya ci ka gada wannan tsawon sati biyu zuwa uku da bawan Allah ne ji shawarar Imam Hassan al-Basri ya lazimci yaron nan duk sallata da suke a jami'i to wallahi cikin sati biyun Allah ya shirya yaron saboda ka wannan tajriba ce a dinga addu'a a cikin sujudi da lokacin da aka yi buɗe baki amma a dinga tabbatar da cewa ana sallar jami'i da yaro kangarare domin sallah tana shirye mutum tana sa mutum ya zama mutumin kirki duk wani mutumin kirki daga da zuwa yanzu to za ka sami shi ya kula da sallah ne duk mutumin da baya kula da sallah ba mutumin kirki bane saboda ka muna addu'an Allah ta'ala ga baka ikon tarbiyyatar da shi da yaran mu gaba ɗaya Allah ya shirya mana su ya dora mana su a tafarki madaidaici
akwai wani bawan Allah shi ma ya turo da kuɗi naira dubu biyu ya ce ga shi a saka asusun marayu to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shi ma ya biya musu bukatar su da alkhairi da tamu gaba daya ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwar Allah ta'ala ya sa mu cika da imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم